إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa musulmi da muka sake tattaruwa a wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci na masjid siddiq a wannan unguwa ta zarya a yau muna ranar lahadi wanda ya daidai ga biyu ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga shida ga watan goma miladiyar isa alaihi salatu wasalam shekara ta 2024 domin ci gaba da karatun littafin mu al'usulu thalatha wanda malam muhammad bin abdulwahab ya wallafa yarda allah ta ƙara tabbata a gare shi wannan shine darasinmu na goma sha hudu za mu tashi inda malam yake cewa fa'iza ƙila laka idan aka ce maka mal usulu thalathatun lati ya jibu alal insani ma'arifatuha idan aka ce maka wani gimshikai ne guda uku wanda sun wajaba akan mutum ya san su faƙul malin ya ce ka ce ma'arifatul abdi rabba bawa ya san ubangijin shi wa dinahu bawa ya san addinin shi wa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam haka bawa ya san annabin shi tsira da amincin allah ya tabbata a gare shi malace fa'iza ƙila laka man rabbuka idan aka ce ma wane ne ubangijinka mala ce faƙul ka ce rabbi Allah ubangiji na shi ne Allah Allah zai rabbani wanda ya rene ni wa rabba jami'al alami na bi na'amihi haka kuma ya reni halittu gaba ɗaya da ni'imashi wa huwa ma'budi shi ne abin bauta ta laisali ba wa huwa ma'budi shine abun bautata laysa li ma'budun siwa ba ni da wani abun bauta kamar shi wad dalilu qawluhu ta'ala malaike ta dalili shine fadar Allah madaukakin sarki alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya dukkanin nau'i na godiya sun tabbata ga Allah ubangijin tahalikai wa kullu man siwa Allah alamun malaike ce duk wani wanda ba Allah ba to wannan abun abun halitta ne wa ana wahidun min zalikal alam malace ni ɗaya ne daga cikin wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta fa idza qila laka malace idan aka ce maka bima arafta rabbak da menene kake gane ubangijinka fa qul malace kace bi ayatihi ina gane ubangijina ne da ayoyin shi wa makhluqatihi da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah allailu wan nahar dare da yini wa shamsu wal qamar da rana da wata wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'a haka yana daga cikin abubuwan da Allah ya halitta sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai wa man fihinna da abun da ke cikin sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai waddalilu ƙauluhu ta'ala mala ce dalili shine fatar allah maɗaukakin sarki wa min ayatihi lailu wan nahar daga cikin ayoyin shi akwai dare akwai wuni wa shamsu wal qamar da rana da wata la tasjudu lishamsi kada ku yi sujada ga rana wala lil qamari kuma kada ku yi sujuda ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahun ku yi sujada ga Allah da ya halicce su in kuntum iyahu ta'budun in dai har kun kasance shi kadai kuke bauta ma wa qauluhu ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki inna rabbakum lalle ubangijinku Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard allan da ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyamin a cikin kwana shida sun mastawa alal arsh sannan ya daidaita akan al'arshi yugushin lailan nahara yana mai duhun dare da hasken rana ya tulubuhu hasisan kowanne daga cikinsu yana riskar ɗan uwan shi wa shamsa wal qamara kuma da rana da wata wan nujuma da tarmamu musakharatin bi amri abun horewa ne da al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala ala ku saurara lahul khalq Allah shine ke halittawa wal amru haka kuma al'amari tabarakallahu rabbul alamin ya daukaka ya girmama ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shugaban halittai war rabbu mala yace ubangiji huwal ma'budu shine abun bauta wad dalilu dalili kuma qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nas ya ku taron mutane ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku wallazina min qablikum da wa'anda suka gabace ku la'allakum tattaquna koda ku za ku samu kariya alladhi ja'ala lakumul ard Allahn da ya sanya muku ƙasa firashin ta kasance shimfiɗa ne a gare ku, wasama a bina'an haka sama ta kasance rihi ne a gare ku, wa an zala minas sama ima'an ya sabkar da ruwa daga sama, fa akhraja bihi minas tamarati rizqan lakum sai Allah ya fitar da wa'annan ruwan ya fitar muku da tsirrai arziki ne a gare ku, fala taj'alu lillahi andadan. kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun matakar dai ku kuna sani qala ibn kathir malati ibn kasir yake cewa rahimahullah yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi al-khaliqu li hadhihi al-ashiya wanda ya halicci wa'annan abubuwan huwa al-mustahiqqu lil ibadati shine wanda ya cancanta da abauta mishi shi kadai malam ya zai mana bayani wasu abubuwa masu hadari sosai a cikin rayuwar musulmi ta rayuwar shi ta duniya a nan da malam yake cewa fa'iza ƙila laka mal usulu thalasa idan aka ce maka wa'anne gimshikai ne guda uku a asli idan aka ce asli a yaren larabci ana nufin da shi gimshiki da abun da kasan in babu shi to ba za a iya aza wani abu a sama ba wannan shine ake ce ma gimshiki a yaren larabci yanda kasan sallarka ba za ta tabbata ba sai idan kana da tsarki yanda kasan arme ba za ya tabbata ba sai idan akwai siga yadda kasan wannan tabul din ba zai zauna ba idan babu wannan kahuwan to shine wa'annan asilillukan shine ake nihi da asali a yare na larabci abinda gimshike ne ko tushe ne ko fandasiyon ne shine malin ya ce idan aka ce maka wani gimshikai ne guda uku wanda ya kamata a ce musulmi ko mutum ya san su shine malin ya ce maka abu na farko ma'rifatul abdu rabba bawa ya san ubangijin shi nan da malin yake cewa ma'rifatul abdu rabbahu rabbahu nan ta zo da nasaba ba dan koyi ba saboda shi maf'uli ne li ma'rifatin saboda a yaren larabci idan maf'ul ya zo da ma'arifa to yana ɗaukan nasaba ne mala yake cewa wa dinahu haka bawa ya san addinin shi wa nabiyahu haka kuma bawa ya san annabin shi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ɗoro mishi to menene yasa malam ya fara bayani da wa'annan gimshikai guda uku saboda su wa'annan gimshikan guda uku su ne abubuwa na addinin musulunci wadda babu yadda za a yi musuluncin ka ya tabbata ba tare da mutum ya yi wannan abun ba wannan abubuwan guda uku a duk lokacin da bawa bai san ubangijin shi ba a duk lokacin da bawa bai san addinin shi ba bai san menene Allah ya ce yayi ba bai san menene Allah ya ce ya bari ba haka a duk lokacin da bawa bai san wane ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba me yazo da shi me yace ayi mi yace a bari bai yi mishi da'a ba to addinin mutum ba zai taba cika ba in dai akwai tawaya a cikin wa'annan abubuwan da guda uku da malam ya zana mana abinda ya sa malam ya fara da wa'annan abubuwan guda uku saboda wasu dalilai ne guda biyu dalili na farko shine cewa duk mutumin da ya je lahira to Allah subhanahu wa ta'ala zai mishi tambaya guda biyu tambaya ta farko ma za kuntum ta'budu menene kuka kasance kuna bauta ma a duniya tambaya ta biyu ma za ajabtumul mursalin da menene kuka karɓa kiran manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo muku abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ibadar da Allah ya saka wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi dole ne ka yi ta akan koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ƙara ko idan ka yi ragi to wannan abun ya tashi daga ibadar da aka sanya ka ya koma wani abu daban dalili na biyu abinda ya sa malam ya fara da wa'annan ababuwan guda uku wa'annan tambayoyi ne wanda su ne za a yi ma bawa idan ya shiga kabarin shi a barra abul azib ya rawaito hadisi wanda abu dawuda ya fitar da hadisin a musnadkin shi hadisin yana da tsawo sosai haka al'imamul bukhari da al'imam muslim su ma sun fitar da hadisin daga riwaya anas bin malik a takaice a hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ba mu labari a cikin hadisin yake cewa idan lokacin da aka sanya mutum a cikin kabarin shi sannan aka sanya shi a cikin kabarin shi aka kawo ƙasa aka daddala mushi sannan mutane za su juya su tahiyarsu su koma zuwa ga 'yan uwansu su koma zuwa ga matansu su koma zuwa ga rayuwarsu ta duniya a lokacin da mutane suka juya suka tafi wasu mala'iku guda biyu Allah za a turo su a cikin ƙabarin wannan bawan Allah sannan sai a maida mishi rayuwar shi a cikin gaggashikin shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da shi wata rayuwa wadda ake ce ma alhayatul barzakhiyya wata rayuwa ce wadda ba kamar rayuwarmu ba ce ta duniya Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kaɗai ya san yanayin da wannan rayuwar za ta kasancewa wa'annan mala'ikun guda biyu sai su zaunar da wannan mutumin a cikin kabarin shi fa yaqula ni lahu sai su ce mishi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka sai su ce mishi wane ne ubangijinka menene addininka sannan wane ne manzanka mai imani sai ya ce rabbi Allah Allah shine ubangijina wa dini al-islam haka addini na shine addinin musulunci wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi haka wannan mai imanin sai ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi na za su tambaye shi ta ƙaƙa aka yi kaifa arafta yaya aka yi kasan wannan sai wannan bawan allah mai imani ya ce na karanta littafi qara'atu kitab allah na karanta littafin allah fadaraitu wa araftu sai na san haka sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira wani mai kira sai ya yi kira an sadaka abdi wannan bawan wannan mai imanin ya faɗi gaskiya sai a yi umarni da a mishi shinhuda ta gidan aljanna sannan a buɗa mishi wata ƙoha daga cikin ƙohohin aljanna wa yi wasa'u lahu fi ƙabarihi madal basar sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a faɗaɗa ma mutum ƙabarin shi daidai ganin ƙarshen idanun shi sai ya ce ya rabu sai wannan bawan Allah ya ce ya ubangiji aqimis sa'a amma ta da alƙiyama hatta arji'a ila ahli wa mali saboda in koma zuwa ga ga hatta arji'a ilayya ila ahli wa mali har in koma zuwa ga ahalina wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada mini a rayuwa ta gidan aljanna amma kuma shi mutumin da ya zo a rayuwa ta duniya wanda tana yiwa yana da shakku tana yiwa yana karyace-karyacen cewa shi musulmi ne amma hakan ba zai hana shi bai kirkiro wasu ibadu ya jingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba zai hana shi ba ya je wajen boka ya yantar madarman shi to wannan mutumin shine idan aka zo da shi bai yi imani da Allah ba bai gazganta abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi ba za a tambaye shi a ranar tashin alkiyama irin tambayar da aka yi ma mumini ya ba da amsa a duk lokacin da za a tambaye shi sai ya ce bai sani ba bai sani ba haka sai a yi umarni da a buɗa mishi wata ƙoha daga cikin ƙohohin wuta sannan wannan ƙoha azabarta da raɗaɗin zahinta yana kwaranyo mishi a ƙabarin shi sannan sai wannan mutumin ya ce ya rabbi la tuqimis sa'a ya ce ya ubangiji kada ka tada alkiyama saboda bala'in da ya hango da azabar da ya hango da kohar da aka buɗa mushi ta gidan wuta ya yi kwammace macewa ya dawwama a kabarin shi a wannan azabar da yake ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya tada shi ya tardo babba azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada mushi a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wannan shine dalilan da malam yassa da yasa malam ya fara bayanin wa'annan abubuwan guda uku saboda haɗarinsu da ke akwai a tattare da duk mutumin da ya yi imani a rayuwar shi ta duniya kenan za su taimaka ma domin ka ba da amsa idan ka yi imani ka gazganta ka yi ibada domin allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala zai datar da kai sannan wa'annan abubuwan da mala ya zana mana guda uku bai isa ba kadai ka zo makaranta a koya ma wallahi idan ka iya ka hardace ba shi ne zai baka lasisin ka ba da amsar ba a cikin kabari sharaɗin shi ne sai ka yi aiki aikin nan kuma sai ka yi don allah sai ka yi yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi sai ka tsaya a daidai umarnin shi baka zarce ba da daidai umarnin shi sannan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai datar da kai da ka ba da wannan amsai yanan koyanta ba zai ishe mu ba dole sai mun kudirce wa'annan abubuwan guda uku a zuciyarmu sannan sai mun yi imani da su sannan sai mutum ya yi aiki da wa'annan abubuwan guda uku matuƙar dai yana raye a rayuwar shi ta duniya idan mutum ya yi haka a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala zai datar da mutum ya ba da wannan amsai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a ba da wannan amsa a lokacin da za a tambaye mu Allah yake cewa yuthabbitu Allahu allazina amanu Allah shine yake tabbatar da ma masu imani bil qawli sabit da magana tabbatacciya fil hayati dunya wa fil akhirah a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira wa yudillullahu zalimin Allah shine yake batar da azzalumai yake kangar da wa'anda ba su yi bautan nan madan Allah subhanahu wa ta'ala wa yaf'alullahu ma yasha haka Allah subhanahu wa ta'ala yana yin abubuwan da da ya ga dama ne kenan wa'annan abubuwa suna da matukar muhimmanci a rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta lahira balma wa'annan abubuwan kusan dalilin su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu shi yasa kaga malam ya matsa da cewa abubuwa ne wanda ya kamata kowane musulmi ya san su ya hardace su sannan ya kudirce a zuciyar shi kuma ya yi aiki da shi idan mutum ya yi haka Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ga dama sai ya datar da shi domin ya ba da wannan amsoshin da za a tambaye shi a ranar tashin alkiyama malam yake cewa fa iza qila laka man rabbuka idan aka ce maka wane ne ubangijinka fa qul rabbi allah ka ce ubangiji na shine allah allazi rabbani wanda ya rene ni wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi haka kuma ya reni dukkanin halittu gaba ɗaya da ni'imomin shi a nan malam ya yi mana bayanin abubuwa guda uku shine bawa ya san ubangijin shi bawa ya san annabin shi bawa ya san addinin shi to nan su ne abubuwan malam ya dawo zai maka bayani ɗai bayan ɗai shine ya ce fa'iza ƙila laka idan aka ce maka wane ne ubangijin ka faƙur rabbi Allah ka ce ubangijina shine Allah wanda ya rene ni wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi ya reni kuma haka dukkanin tahalikai da ni'imomin shi nan da malam yake kokarin ya ma wannan bayanin yana kokarin ya koro ma dalili ne daga qur'ani daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu wani abu da yake tabbatuwa a shari'ar musulunci ba sai wannan abun yana da dalili ba daga ƙur'ani ko daga sunna da abun da baya da dalili daga ƙur'ani baya da dalili daga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi wallahi wanda ya ce a yi to ya jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko da ko rawanin shi ya kai girman maradi idan dai babu dalili to abu ne wanda shaci faɗi ne kuma wanda ya sanya ka wannan abin idan dai shaci faɗi ne to ranar tashin alkiyama da kai da shi za ku ci kwalar juna a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sannan za su tsine ma junansu Allah subhanahu wa ta'ala kamin ya yi hukunci a tsakaninsu nan wa'annan abubuwan da malam ya zana ma guda uku na farko ka san Allahnka shi ne zai koro ma dalili don ka gane cewa ita shari'ar musulunci ba wani shehi ba ne yake yin tsayace a yi ba wani malami ba ne yake yin tsayace a yi ko a bari a'a Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da damar da ya ce a yi shi ke da damar da ya ce kuma a bari a cikin shari'a ta musulunci shi ne malam zai koro maka dalilai daga ƙur'ani da da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne malam yake cewa za su ilta idan aka tambaye ka wane ne ubangijinka shine ka ba da wannan amsa cewa ubangijinka shine Allah wanda ya rene ka ya reni dukkanin halikai kuma da ni'imomin shi arab idan aka ce arab a yare na larabci ana nufin da shi duk wani mutume wanda ya mallaki wani abu duk wani mutum da wani abu yake kalkashin ta mulkin shi ana iya ce mashi arab a yare na larabci kamar yadda za mu iya cewa rabbul manzil mai ubangida kenan wannan shi yake da wannan gidan shi yake da yake da yake da iko akan shi haka in ma'aikata ce mutum shi yake da iko akan abin shi idan tashi ce zai sa zai hana zai ɗauki wanda ya ga dama aiki zai bar wanda ya ga dama to haka shine mala yake ce maka fa qul rabbi allah ka ce ubangiji na ubangidana wanda nike bauta ma shine wanda ya rene ni kuma ya rene dukkanin tahalikai da ni'imar shi idan muka ɗauka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya reni mutane tun suna ɗigon mani Allah subhanahu wa ta'ala yasa suka shiga a cikin cikannan ma'aifansu Allah subhanahu wa ta'ala tun suna jini ya maida su tsoka bayan tsoka Allah subhanahu wa ta'ala ya maida su ƙasusuwa ha Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'ika ya busa mai rai bayan ya fito daga cikin cikin ma'aifiyar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mashi nunan ma'aifiyar shi bayan ya kasance jini ne Allah subhanahu wa ta'ala ya maida shi da cewa wani abu ne wanda idan ɗan adam ya sha zai rayu da shi kuma zai masa amfani idan kaga wannan dalili ne da yake nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya reni dukkanin tahalikai da ni'imomin shi sannan ba takarar ɗan adam kaɗai ba dukkanin wata halitta da kake gani a cikin sarari ko ko a cikin teku Allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin dabbobin da muke gani Allah subhanahu wa ta'ala shine ya rene su tun suna cikin cikin ma'aifiyarsu har suka fito Allah subhanahu wa ta'ala ya arzutar da su kuma ya kare su don su samu damar yin rayuwarsu ta duniya yanan Allah da ya yi wannan ya halicci mutane ya rene su shine kadai ya arzuta su shine kadai ya kamata a ce wa'annan mutanen sun bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amman hadha allazi yarzuqukum in amsaka rizqa Allah yake cewa shin yanzu akwai wanda zai arzutar da ku idan Allah subhanahu wa ta'ala ya rike arzikin shi haka Allah yake cewa wa ma min dabbatin babu wata dabba fil ardi a cikin wannan kasar ta duniya illa alallahi rizquha ba sai cewa ga Allah ne arzikinta ba wa ya alamu mustaqarraha Allah subhanahu wa ta'ala ya san inda take wa mustaudaha haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san maboyarta haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ka'ayyin min dabbatin nawa nawa ne daga cikin dabbobi la tahmilu rizqaha wanda ba su da arziki ba su da iko da arzikin da za su ci Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah subhanahu wa ta'ala shine yake arzita ku da ku da su wa huwa samiul alim Allah shine mai ji Allah shine masani wannan shine abinda ake ce ma arab a yare na larabci Allah subhanahu wa ta'ala shine ya reni dukkanin talikai da ni'imomin shi kuma ya arzuta su yanan kaga wa'annan wanda yamma wannan abin shine ya kamata a ce ka bauta ma shine malam yake cewa wa huwa ma'abudi shine abun bautata laisa li ma'budun siwa bani da wani abun bauta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kaga anan shine malam yake ce maka huwa ma'budi shine abun bautata laisa li ma'budun siwa bani da wani abun bautawa kamar Allah dan mi yasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine ya arzitar da kai shine ya renar da kai shine yamma wasu ni'imomi wanda kai baka isa ba ka, ka, ka, ka iyakance suka ce ko kwara nawa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka ashe kaga shi wannan dole ne ya zama wajibi ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala nan da malam yake cewa rabbi Allah ubangiji na shine Allah wanda ya reni dukkanin tahalikai wannan shine ake ce ma at-tauhidur rububiyya ka yarda cewa Allah shine ya samar da duk wani abu da kake gani a rayuwarka ta duniya a doran ƙasa shine malam yake ce maka huwa ma'abudi to shi tauhidur rububiyya ka yarda cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ke halittawa shi kadai ke arzitawa shi kadai ke da ikon taccanza al'amurra to bai ishe ka ba wa huwa ma'abudi sai ka hada da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala laisa li ma'budun siwa sai ka gama da cewa Allah kake bauta ma shi kadai wannan shine bambancin da al-muwahhid wal mushriku billah shine bambancin mutumin da yake kadaita Allah da bauta da mutumin da yake hada Allah da bauta a wani wani ya yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake arzita amma bai yarda ya bauta ma Allah shi kaɗai ba idan wani abu ya same shi dole sai ya koma ya je wurin boka idan shehin shi ya ce a yi abu zai aje abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi ya ɗauki na shehin shi wannan mutumin bai zamanto almuwahidu ba bai zamanto mai tsantsance ma Allah bauta shi kaɗai ba saboda ya haɗa da wani abu wanda ba ba Allah subhanahu wa ta'ala ba yana wannan dole ne mutum ya tsantsance ma Allah subhanahu wa ta'ala zai bauta ma Allah shi kadai ba tare da itace ba ba tare da wasu waliyai ba ba tare da wasu mutanen kirki ba ba tare da bauta ma wasu kabarruka ba dukkanin wannan shine ake ce ma dangin shirka da ake ta kira ga mutane da cewa su rabu da wannan abu ne wanda zai kai su ga mahallaka fa qawluhu malaike cewa faɗan malam da yake cewa huwa ma'abudi shine abun bauta na ai al'ilahu lazi a abudu shine Allah wanda ni za na bauta ma wannan shine abin da malam yake so yi mana bayani za ka bauta ma Allah shi kaɗai ba tare da ka haɗa bautar shi ba da wani mala'ika ko wani ruhani da aka baka wani wuridi aka ce ka zanki bauta mishi ko ka zanki yanka ga wani aljani da yake ma wata hidima wala minar rusuli ba tare da cikin manzannin da Allah ya adaiko ba wala minas salihina ba tare da cikin mutanen kirki ba wala minal ashjari wal ahjari wala min ajishay shine ma lace laysa li ma'budun siwahu subhanahu wa ta'ala ba ni da wani abun bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala sai shi kadai shi ne malam yake hakaito maka da dalili nan da malam yake cewa rabbani bi na'amihi wannan dalili ne na hankali duk mai hankali idan ya tsaya ya tunani zai ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya rene shi tun yana cikin cikin ma'aifiyar shi shi ne malam zai baka dalili kuma yanzu na daga ƙur'ani daga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce alhamdulillah rabbil alamin dukkanin godiya dukkanin nau'i na godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin halittu gaba daya shine ubangijin halittu gaba daya wannan alhamdulillah rabbil alamin dukkanin godiya da da dukkanin nau'i na godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan alhamdulillah kalima ce wadda tana da matukar girma kalima ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala yana kamnar wannan kalima Allah subhanahu wa ta'ala yana so bayan shi su yawaita faɗin wannan kalmar cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alhafiz ya hitar da hadisi daga abu huraira da sa'idin al-khudri daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan qala al-abd idan bawa yace alhamdulillah godiya dukkanin nau'i na godiya sun tabbata ga Allah qala sadaqa abdi sai Allah ya ce bawa na ya yi gaskiya alhamduli yi dukkanin godiya na wani in ji Allah maɗaukakin sarki na wannan kalima kalima ce mai kyau zikiri ne wanda yana da lada wadda babu wanda ya iyakance ta sai Allah subhanahu wa ta'ala zikiri ne wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya lizimci wannan zikirin kuma idan ka lura baya da wata wahala ko kana cikin aikinka kana cikin ɗinkinka kana cikin sana'arka za ka zanki cewa alhamdulillah alhamdulillah haka anas yarda Allah ta tabbata a gare shi ya hitar da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yarda anil abdi Allah yana yardewa ga bawan shi an ya'kula al-akla idan lokacin da mutum ya ci wani abinci fa yahmaduhu alaiha sai ya gode ma Allah akan wannan abincin da Allah ya bashi aw ya sharabu shirbata ko ko ya sha wani abin sha fa yahmaduhu alaiha sai ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi haka al-imamu Anas ya fitar da hadisi wanda ibnu maja ya hitar da shi yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fa qala alhamdulillah illa kana allazi a'tahu afdal mimma ukhir yace babu wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ma bawa ba sai cewa alhamdulillah tahi dukkanin wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mutum a rayuwar shi ta duniya haka al-Imam Anas ya ƙara fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna dunya da dai a ce dukkanin duniya lau annad duniya da dai a ce dukkanin duniya gaba ɗayanta bi hadafiriha da dukka abin da ke cikinta biye da rajulin min ummati yana daga hannun wani bawa daga cikin al'ummomin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ce yau Allah ya baka duniya da dukkanin da abin da ke cikin duniya sun makala alhamdulillah sannan bawa ya ce godiya ta tabbata ga Allah لكانت الحمد لله أفضل من ذلك manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da alhamdulillahin da za ka cewa to tahi wannan duniyar gaba ɗayanta da za a baka da abun da ke cikinta saboda ita duniyar da abun da ke cikinta abu ne mai karewa amma lokacin da za ka ce alhamdulillah abu ne wanda ba zai taɓa karewa ba ladashi tana nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ma bawa wannan ladai wannan zikiri ne wanda duk wanda ya lizumje shi a rayuwar shi wallahi zai sha mamaki Allah yana cewa man shagalahu duk mutumin da ya damuwar shi ya zamanto cewa zikiri an mas'alati duk mutumin da ya zamanto ambatan Allah shine ya dame shi game da roƙon Allah misali a ce wani zai zamna ne ya yi ibada ba don komi ba saboda ya roƙi Allah wata buƙatar shi ta rayuwa wannan ba a hana ba za ka iya wani zikiri za ka iya wata ibada za ka iya karanta ƙur'ani za ka iya yin sallah ka tashi ka roƙi Allah Allah ya biya ma buƙatunka amma Allah ya ce duk mutumin da zai zo zikiri na ya hi damuwar shi daga roƙona Allah ya ce a ataituhu fawqa ma u'tis sa'ili Allah ya ce zan bashi da ban taba ba masu roƙona ba duk abin da kake nema a rayuwarka ta duniya ka lizimci ambatan Allah ka lizimci gode ma Allah ka lizimci wannan kalma alhamdulillahi rabbil alamin ko alhamdulillah dukkanin nau'i na godiya sun tabbata ga Allah wannan kalma idan ka lizimce ta ita kadai wallahi zaka sha mamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ma alƙawalin zai baka abinda ba zai ba wanda ya roƙe shi ba wani tana yi wa lahiya ce yake roƙo idan ya roƙi Allah Allah zai ba shi wannan lahiya kai kuma idan ya kasance damuwarka shine ambatan Allah to Allah zai baka lahiya da kuma abinda baka taba roƙo ba da abinda ma baka taba tunani ba Allah subhanahu wataala zai baka wannan ladai da wannan hidimai shi yasa mala yace alhamdulillah rabbil alamin dukkanin nau'i na godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wannan ita ce aya ta farko a alkur'ani mai girma sannan don kasancewa wannan kalima ce mai girma ita ce ƙarshen maganar da 'yan aljanna za su idan sun shiga aljanna wa akhiru da'awahum an alhamdulillah rabbil alamin ƙarshen addu'ar da za su yi ƙarshen maganar da 'yan aljanna za su yi shine su ce an alhamdulillah lalle dukkanin nau'i na godiya ya tabbata ga Allah lillahi rabbil alamin ga Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijin halittai haka a lokacin da Allah zai tattara bayu ya yi musu sakamako ƙarshen da maganar da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa ƙudiya bainahum bil haq aka musu sakamako ko ku aka musu shari'a a tsakaninsu ta gaskiya wa ƙila alhamdulillah rabbil alamin haka za a ce dukkanin nau'i na godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne malam ya ce maka dalili na cewa Allah shi ya halitce ka ya reni dukkanin ta halittai shi ne alhamdulillah rabbil alamin godiya dukkan nau'i na godiya sun tabbata ga Allah ubangijin ta halittai alif wallam da ta zo a nan ta zo ne listighraq aljins ta zo ne da dan ta durmi yadda dukkanin nau'i na godiya da kasani ko da wani mutum zai ma alkhairi to ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya hore ma wannan mutumin ya yi ma wannan alherin za ka gode mashi abu ne mai kyau amma dai ka sanin babban wanda ya kamata ka gode ma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala haka malam da yake cewa Allah alhamdulillah wannan kalma ce wadda babu wani wanda ya isa a jingina mashi wannan kalma in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba har fir'aun lokacin da ya takabburancin shi lokacin da ya kafircin shi lokacin da nuna ma Allah isa bai ce shi Allah bane cewa ana rabbukumul a'la cewa ni ne ubangijinku madaukaki amma wannan kalmar ta Allah bai jingina makanta bai jingina makanshi ita ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ya tantance ya dauki wannan kalmar haka ita ma kalmatu ar-rabb da ta zo anan rabbil alamin rabb idan dai ba idafa aka yi ba a ce rabbul manzil ubangida to babu wani mutum da ya kamata ya doki wannan kalmar in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba duk mutumin da za a gaya mishi wannan wannan magana to sai ya zamanto an hada ta ko a ce mai gidan ma'aikata ko a ce ubangida ko a ce wani abu da ya kama da haka amma a yare na larabci idan dai ba idafa za a yi ba to babu wani mutum da ya cancanci babu wani mutum da ya cancanci a bauta a gaya mashi wannan kalma in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shine ma da yake cewa wa kullu man siwallah duk wanda ba Allah ba alamin yana daga cikin wannan abubuwan da Allah ya halitta mala yake cewa wa ana wahidun ni kuma ɗai ne daga cikin wa'annan mutanen wa'anda kuku wa'annan halittun wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi yasa yake cewa wa huwa ma'abudi shine abun bautata zamu bauta ma Allah ba dan komai ba saboda ni'imomin da yayi mu saboda kuma shine ya reme mu saboda kuma shine ya ya halicce mu shine mala yake cewa shi ma yana ɗaya daga cikin wa'annan mutanen wa'anda suke bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake cewa iyyaka na'budu kai kadai ne muke bauta ma wa iyyaka nasta'in haka kuma gare ka ne kadai muke neman taimako a wurin da mun san babu wani wanda ke iya yi mana wannan taimakon in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shine malam yake cewa fa iza qila laka bima arafta rabbaka idan aka ce maka da menene ka san ubangijinka ko kake gane ubangijinka a faƙul bi ayati mala ya ce ka ce to ni na san ubangijina ne da ayoyin shi wa makhluqatihi da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cewa da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a doron ƙasa shine mala yake ce ma idan an tambaye ka to wane ne ubangijinka kamar nan malam yana so ya koya maka kariya a shari'ar musulunci duk abun da aka ce ma wani ya tsaye a gaban ka ya ce ma addini ne ka ce malam menene hujja menene dalili da cewa wannan abun addini ne shine malam yake so ya koya maka anan kai ka ce Allah shine ubangijinka shine yarre ne ka shine yarre ni dukkanin tahalikai gaba daya kuma shi kadai ne kake bauta mushi to da menene kake gane wannan ubangijin naka shine mala yake ce maka bi ayatihi da ayoyin shi wa makhluqatihi da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta idan aka ce aya a yare na larabci ana nufin da shi alama ai da alamomi akwai alamomi wanda suna nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci mutane ga baki daya sannan abu na biyu wanda za mu gane ubangijinmu da shi shine makhluqatuhu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wasu abubuwan sai lokacin damuna za ka ga sun tsoro wani abun ma kai ne za ka shibka shi amma a kwana a tashi za ka ga wannan abun ya fito ya yi tsoro hakka ci amfanin shi wannan kadai dalili ne da ya isa mutum ya gane ubangijin shi shine mala yake ce maka wa makhluqatihi da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kai ka san shibkar da kai wallahi ba kai ne ka kirkira ta ba ba kai ne ka halicce ta ba sannan ba kai ne kassa ta fito ba shi yasa mala yake ce maka da abubuwan da Allah ya halitta Allah yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in sun yanzu kawai an halicce su ne ba tare da wani abu ba am humul khaliquna ko ko dai su ne ma suka yi halitta su ne suka halitti kansu am khalaqu samawati wal ard ko ko dai su ne suka halitti sammai da kasai Allah yake cewa balla yuqinuna kawai su dai wa'ansu mutane ne wanda ba su miƙa wuya ga bauta Allah subhanahu wa ta'ala shine mala yake ce maka bi ayatihi da ayoyin shi wa makhluqatihi da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a rayuwa idan mutum ya san wannan to ya tabbatar cewa kuma babu wani mutum wanda ya kamata a bautata mishi da gaskiya in ba allan da ya yi wa'annan halittun ba wa'anda muke rayuwa da su da wa'anda ma ba mu rayuwa tare da su yi ne yake cewa innan lazina tada'una min dunillah kun ga wa'annan wa'anda kuke kira koma bayan allah allah ya ce lan ya baban ba za su iya taɓa halittar ba daidai da saburo wala wista ma'ula ko da ko a ce za su tattaru a kan su halitta wannan abubuwan wa'anda za ka bi su ce ma kaza addini ne kaza ba addini ba ne wa'anda za ka bi ya nuna maka cewa zai lamunce ma aljanna a ranar tashin alkiyama su ne allah yake nuna ma cewa wa'annan mutanen wallahi daidai da ɗan ƙuda ba za su iya taɓa halitta shi ba balle hassu ma garantin za ka shiga aljanna ranar tashin alkiyama inda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne mutum ya bi shi ne mala yake ce maka wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin shi allailu wan nahar akwai dare wan nahar akwai yini wa shamsu wal qamar daga cikin ayoyin shi daga cikin alamomin da za ka gane allanka akwai samuwar rana wal kamar da samuwar wata shine malaka ce maka min makhluqatihi yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shine as-samawati saba sune sammai guda bakwai wal arduna sab'a da kasai guda bakwai wa man fi wa ma fihinna wa ma bainahuma da abun da ke ke cikin su da abin da kuma yake tsakankanin sama da ƙasai wannan da malam yake ce maka min ayatihi yana daga cikin ayoyin shi akwai dare akwai rana ayoyin Allah sun kasu kashi biyu ne akwai ayoyin Allah wa'anda su ne muke gani a rayuwar mu ta duniya kamar misalin sama kamar misalin ƙasai kamar misalin tarmamu kamar misalin rana da wata kamar misalin duwatsu da da da, misalin duwatsu da itace da muke gani da tekuna da muke gani wannan duka yana daga cikin alamomi ne masu nuna ma cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala shine abul atahiya yake cewa fa ya ajaban kaifa yu'sa al ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun walillahi fi kulli tahrikatin wa tasminatin fil wara shahidu wani mawaki da ake ce ma abul atahiya yake cewa abin dai akwai ban mamaki a samu mutum yana saba ma Allah a samu mutum yana hada Allah da bauta koko akwai mamaki akan mutumin da zai zan kijayayya da Allah mutumin da za a ce mishi kaza ba addini bane ya dage ya dirje akan cewa sai ya tabbatar da ƙarya da gaskiya wannan abun a cikin addini ne wannan mawaƙin yake cewa a cikin komi da kake gani akwai aya wadda ke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne tallintal sannan a cikin abubuwan da Allah yake yi fi kulli taharikatin ya ce duk wani motsi da za ka gani a rayuwa ta duniya sannan duk wani rashin motsi da za ka gani a rayuwa ta duniya yake cewa dalili ne mai nuna ma cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala ina yana daga cikin ayoyi na Allah sun kaskashe bi akwai wa'anda muna ganin su kaman wuta kaman abubuwan da muka zana rana da wata da sauran halittu da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shine bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wa'annan abubuwan kuma aka samu a doron ƙasa akwai wanda ba su tsantsance mashi bauta shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amja alulillahi shuraka shin yanzu sun sanya ma mutane sun sanya ma Allah masu kamanceceniya da shi khalaku ka khalqihi wa'annan wa'anda kuke bauta ma shehannan nan da za ka bi su sanya ka kirkiro abinda ba Allah bane yace ayi ba manzon Allah bane yace ayi bokayen da za ka je wajensu ka kai musu kokenka domin su yaye maka wata matsala ta rayuwarka ta duniya Allah ya ce khalaku ka khalqihi wa'annan mutanen sun taɓa yin wata halitta ne wadda ta yi kama da halitta Allah fatashabahal khalqu alaihim sai halittun nasu da halitta Allah suka muku kama hakkar rasa gane cewa wane ne wanda ya kamata a bauta ma shi kadai qulillah Allah yake cewa ka faɗa musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qulillahu khaliqu kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci kowa da shehin da za ka bi da malamin da za ka bi ya ce ma ka ashe dukkanin hadisi ka bi ƙur'ani shi kadai da wanda za ka bi ya ƙirƙira ma wasu ibadu da bokan da za ka bi da yabborin da kake ganin tana iya yaye ma matsalolinka Allah ce dukkan wa'annan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce su don haka ka watsa su ka bi Allah mahuwal wahidu Allah shi kadai alƙaharu marin jayi ayoyin Allah na biyu wa'anda za mu gane Allah shi ne ayoyin da al'ayatullahi al'ur'aniya ayoyin Allah wa'anda muke gani a cikin al'ur'ani mai girma wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin al'ummomin da suka gabace mu ya ba mu labarin cewa ya turo manzan Allah ya ba mu labarin cewa dole ne sai mun yi ma wannan manzan ɗa'a sannan ne za mu tsira wa'annan ayoyi ne guda biyu wa'anda muna gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halittu wa'annan abubuwan ba don komi ba saboda abauta mai shi kaɗai yana daga cikin ayoyin Allah akwai dare sannan akwai yini sannan akwai rana akwai wata ana abubuwa ne wa'anda su kaɗai sun isa suna daga cikin girman halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya isa ka yarda cewa akwai Allah ya isa ka yarda cewa Allah shi kaɗai ne ya kamata a bauta mushi idan ka kalli yini idan ka kalli dare idan ka kalli rana haka idan ka kalli wata kadiba wannan wannan daren da yake zuwa dukkanin duhu ya mamaye sannan kadiba kuma wannan yanayin na rana idan ta bullo haka yinin gaba ɗaya zai haska baka buƙatar wata hitila baka buƙatar wani abu duk inda kake zaka ga wannan hasken wannan shi kadai ya isa a ce mutum ya tsantsance ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta da Allah subhanahu wa ta'ala zai canza dare ya zamanto shi kadai ne muke rayuwa da shi wallahi da kaga cewa rayuwar ba ta da daɗi da Allah zai sanya cewa rana ce za mu yi ta rayuwa da ita da za ka ga cewa babu daɗi rayuwar tamu kadiba duk wa'annan ruwan da ake wanda ba noma yake ba yana so a yi ruwa saboda gari ya yi sanyi amma wanda noma yake hwaman yake a ɗan tsakaita a yi rana saboda su ma kansu kayan lambu ɗin sun hisar rane shi yasa Allah yake cewa kul ara'aytum ka gaya ma mutanenka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan ila yawmil qiyamah idan dai Allah ya sanya muku dare ya zamantowa dawwamamme ne har ranar tashin alkiyama man ilahun ghairullahi atikum bidiya wane ne wanda ya isa wani ubangiji ne wane ne wanda ya isa ya atikum bidiya ya zo muku da haske afala tasma'un Allah ya ce shin ba ku ji ne ba ku gane al'amurra ne qul ara'aytum haka Allah yake cewa ka gaya musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya kuke gani in ja'alallahu alaikumun nahar idan Allah ya sanya muku wuni sarmadan ila yawmil qiyamati ya kasance cewa dawamamme ne har a ranar tashin alkiyama man ilahun ghairullah wane ne wanda ya isa ya atikum bilailin taskununa fi ya zo muku da daren da za ku samun nutsuwa a cikin shi afala tubsirun Allah yake cewa shin ba mu gani ne kamar rahmatihi Allah ce yana daga cikin rahama Allah akan bayon shi ja'ala lakumul layl Allah ya sanya muku dare wan nahara da yini litaskunu fi saboda ku yi rayuwa a ciki ku samu sukuni a ciki walitabtahu min fadlihi sannan idan yini yayi ku je ku je ku nema daga cikin falala na Allah wala allakum tashkurun ko da ku za ku gode ma Allah akan wannan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu shine malam yake cewa yana daga cikin dalilin da ake gane Allah shine halittun shi wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mana domin mu ji daɗin rayuwa mu ta duniya shine malam yake cewa wa min ayatihi malam zai ƙara maka wani dalili ne yake cewa wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin shi al-lail wan nahar akwai dare da wuni wa shamsa wal qamar Allah ce la tasjudu lishams kada ku yi sujuda ga ga rana la tasjudu lishams kada ku yi sujuda ga rana wala lil qamar haka kada ku yi sujuda ga wata wasjudu lillahi allazi khalaqahun ku yi sujada ga Allah wanda shine ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in dai kun kasance Allahnku subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne kuke tsantsancewa da bauta idan ba a manta ba mun yi bayani a can baya kalimar mu wa annal masaji da lillah mun yi bayanin cewa wace irin sujuda ce ya kamata a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan lokacin da bawa yake yi ma yake yin sajada lokaci ne wanda ya yi kusa da ubangijin shi a cikin wannan sujudar tashi shi yasa shari'a ba ta yarda ba idan ka zo za ka gaida wani ka sunkuya ko ka yi kamar karisina ko ka yi masa sujuda wannan shari'a ba ta yarda ba saboda wa'annan gaban allah ne kadai ake rissinawa ake gaidawa da wa'annan gaban shine malam zai kara ma dalili yake cewa wa qauluhu ta'ala da fadar Allah maɗaukakin sarki inna rabbakum lalle ubangijinku allazi khalaqa samawati wal ard wanda ya halicci samai da ƙasai fi sittati ayyamin a cikin kwana shida sun mastawa al'arsh sannan ya daidaita akan al'arshi yughshil lailan nahar yana mai duhun dare da hasken yini ya tulubuhu hasisan kowanne daga cikinsu yana riskar da dan uwan shi wa shamsa wal qamar da kuma rana da wata wannan juma da tarmamu musakharatin bi amrihi abubuwa ne wa'anda Allah ya hore su da al'amuran shi ala lahul khalq wal amr lalle halittu halittawa na ubangiji ne wal amr da haka umarni tabarakallahu rabbul alamin ya girmama ubangijin tahalikai Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama nan da malam yake cewa wal amr da al'amari al'amarin ya kasu kashi biyu akwai al'amari na abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta idan Allah ya ga dama zai ce ma abu kunni da abun da Allah ya ga dama zai ce mushi kun sai ta haɗu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da sama ta haɗu idan Allah ya ga dama lahul amr shi ke da umarni sai ya ce ta kwance haka sai ta kwance haka wal amr Allah shi yake da umarni Allah shi ne yake sawa a yi kuma shi ne yake sawa a bari shi ke sa a yi shi ke hanawa a cikin shari'a ta addinin musulunci don haka babu wani mutum da ya isa ya yi tsaye a shari'ar musulunci ya ce kaza halal ne ko ko kaza haramun ne in dai ba Allah ya ba da labari ba ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari lokaci ya yi ko? a nan za mu tsaya a nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure ko tuntuɓin halshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai mu tashi kenan inda malam yake cewa war rabbu huwal ma'bud insha Allah